والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله ثواب الجمع المؤنث الثاني ذكركم أقول جمع كي ذكرك شرطة وندرسي في ثوابه الجمع المؤنث الثاني على أفضل kiran shi asali zamin wa'anda su tari shi da su ce alfahari da ali wata kamar yadda ibn hisham ya tafi gabaninsa kuma da ibn mali wama bisa wa hadisun kaduriya saboda kamar darasin da zai zuwa nan gaba za a iya samun jam'i wanda yake mu'annas tari ba a iya ware ba a iya ware shi ganin wannan suke gwara an ce jam'i da alif da da maimakon a ce mishi jam'in mu'anna fisali ala kulli hal wadanda suka kira shi jam'in mu'anna fisali suna duba a galadiya da asariya ne saboda yawancin jam'in mu'anna fisali ko abin da ake mishi jam'in mu'anna fisali akan iya ware mutane daban yawancin su ku kasancewa an samu ɗaiɗaikun wannan jami'i ba a iya ware musu misali wannan baya hana a kira shi da wannan kamar wanda yake sananne ne akwai ka'idodi da dama akwai zikru ba a bi afradi jinsi kamar da malaman musulmi suke faɗa zikru ba a bi abin nan ba a bi afradi jinsi akwai wani sannan kuma akwai itlaqul jinsi وإرادة في أصل ودني saboda haka musalahat ne ko ta ce jawul mu'annas sali ko kuma ka ce ma juri a ji alifin wata duk abu ɗaya ne amma idan ka ce ma juri a ji alifin wata ka haɗa su gaba ɗaya a waje guda amma idan ka ce jawul mu'annas sali jawul mu'annas sali a wannan lokaci ka duba a zanadiyya ko a sariya al'amsila misalai abubuwa ne guda takwas kowanne ɗaya daga ciki za ka iya jam'isa jam'in mu'annas salim ne a nan ya kawo mana misalan su biyu da farko safaratin maryamatu adati zainabatu wannan alami ke alam duk ismin da ya zama to alami ne mu'annasi to za ka yi mishi wannan jam'i jam'in mu'annas salim sai ya ce namati shajaratu تمزقت الورقات الشجرات ورقات واسم جنسي اسم جنسي إذا من كن مؤنثي وذاك النسي والنسي إذا من مؤنث سالم كآل الزكاة إذا كشيء تكلمت الكبريات أصغت الكبريات كبرى إيشين كرسول الرجية اسم صغير مؤنثين أكبر يكشي أكبر ما في كلمة نمجي يكشي كبرى كما سمعتها ko kubra to da ke kubra din mu'annas ne na akbar to za ka iya jami'in ta wannan jami'i ka ce ta kallamatil kubra ya haka nan kubra sai ka ce asbatil kubra ya na kudu na kudu kuma a sifa wani sifa wanda yake na mu'annasi sifa wanda yake na mu'annasi za ka ce a ajibtu min talawwil kirbawa kirba din wannan kirba hawainiya kenan kirba shi ne hawainiya kirba kirba hawainiya to nan idan ka ce kirbawa sun sun isa kenan sai ke ham a alifin sa da hamsan sa na ta anisi ne sai ka mayar da hamsan hamsan sai ka mayar da shiwa sai ka ce kirbawa ma'ana ina mamakin juyewan launi daban-daban na hawainiyoyi yadda suke juya launi yanzu shi fari ne sai juye ya zama kore in ya hau kan abu baki sai juye ya zama ko baki wannan min aya tillahi min ayoyin Allah subhanahu ta'ala ina mamakin wannan sai yake kushifa ba'du saharawa an gano wasu saharori aka ce kun shiga an gane abu da da ba a gane shi ba sahara shi ma sifa ne wanda yake na ma na wanda na la ya ma la ya khil to sai ake mishi wannan jami jami Allah salih na biyar kuma fadatin nuhairat tasallaqu zubailat wato tasghirin ismi ghayru aqil duk sunan da ya zama to ghayru aqil ne ka saghara shi to zaka iya yi shi jami'i irin wannan jami Allah salih sunan da yake muzakkari ghayru aqil in kai mishi tasghiri nahar misali nahar din muzakkar ne haka idan ka ce jabal jabal ne shi ma muzakkari ne amma idan ka ce nuhairu kai tasghiri sa in ka ce zubairu kai tasghiri sa saboda haka za ka yi jami'in sa ka ce nuhairat nuhairat sai ka ce zubailat me yasa kai wannan jami'i saboda zai kai muzakkari ne ghairu aqil sai kai mishi tasbiri amma idan muzakkari ya zama to aqil ne ba zai yi kai mishi jam'ul muannas salim ba kamar rajul rujailu ba zai kace rujailatu rujailatu saboda rajul aqil haka idan kace tasassaltu zubailatu na tsallake kananan duwatsu kananan duwatsu in kace muhairatu kuma kananan kafkuna kananan tafkuna na ruwa hadihi jibalun shaliqatun tilka fusurun shahiqatun idan ka ce shaliqat sifa ne na na ismi jam'i ghairu aqil ismi jam'i ghairu aqil sifanta in ka ga dama za ka yi shi jam'i mu'annas salim in ka ga dama ka bar shi mufradi misali هذه جبال شامخة بيدينه وكتي هذه جبال شامخات شامخات هكذا كتي تلك قصور شاهقات وكتي تلك قصور شاهقة كيف إفراد قصر كيف جمع معنى صالح سننكما نبقي نصي نصبت السرادقات كثرة الحمامات musibatu suradiqati na bakwai shine duk wani kumasi wanda ba yi da jamin muzakkar salim duk sunan da ya zama to kumasi ne ba a san jamin muzakkar salim ɗinsa ba to shi kenan sai a zo a yi miki jamin mu'annas salim saboda shi ne ne kusa da jamin tafsir ma'ana suna ne kumasi ba a samu jamin tafsir ɗinsa ba sai a dawo a yi miki jamin mu'annas salim kaman su a kaman wannan suna surajir sai ka ce surajiqatu hammam sai ka ce alhamamatu nusibati surajiqatu as-surajiqat sune manya manyan katanga wanda ake da ake kewaye da gidan saboda kada a kawo yaki ta wannan wuta ko kuma wanda ake ginawa saboda aji makamai manya manyan gini sune ake kira suraji katanga yake ba shi da jam'u tafsir sai aka yi mishi jam'u mu'annas salim haka an ka ce kasuratil hammamat hammam hammam wanda ka sani hammam to da ke ba shi da jam'i jam'u tafsir sai aka yi masa jam'u mu'annas salim kasuratil hammamat na takwas istaba'at banatu awa na marrat zawatul qa'ada asalin bintu awa din bintu awa wani dan wani dabba ne ake ce shi bintu awa to ake to idan ana mishi jam'i da sadar din shi jam'in mu'annas salim sai ake mishi banatu awa banatu awa sannan marrat zawatul qada irin su zul qada irin su zul qada irin su zul hijja irin wannan sunayen wata wanda suka fara da jinjin din to za ka iya yi musu jam'in mu'annas salim جد زول مذكري ذيك شيء مرت زوات القادة قل زوات الحجة قل زوات الحجة لكن مثل ذلك ولن أبو بابو لا تكف كريك سكر كمان تابون قولوا شيء كذن جائزي جائزي لك مثل جمع المعنى الثاني ولن أبو بابو لا تكف سوني كمان حتى عقائدة يطرد جمع المؤنث السالم في ثمانية مواضع yace jamul mu'annas salim yana zaman to mufradi ma'ana abu ne ya dace sananne a wasu wurare guda guda takwas siya su ne a alamul inasi wato mata wanda suka kasance mu'annasai misali kace maryam mu'annas ne kace zainab mu'annas ne aisha mu'annas fatima mu'annas khadija irin wannan to za ta yi musu jami'u mu'annas salim hatta koda ma'anan su koda ma'anan su ya zama to na muzakkari mujahidi misali kaman hamza za ka ce hamza za ka ce usama za ka ce usamat talha za ka ce talhat sai dai bambancin su da wancan shi wannan za ka zakara fi ibinsa misali ja'al hamzatu ja'a talhatu za ka ce ja'al usamatu wannan jahili su kuma wancan za ka ce ja'atil fatimatu ja'atil aishatu sai ka sa an masa fi ibinsa shi ne bambancin to idan ya kasance a alam ne na inas lafzan au ma'anan kowanne za ka yi shi za ka yi shi jamul mu'annas salim lafzan ɗinsa shine fatima aisha khadija ma'anansa kuma zainab maryam irin mu'annas wanda ba shi da alama ta ta'ani haka nan da'at da'adat haka hind hinda irin wannan duk za ka musu jamul mu'annas salim kai tsaye ma ku tima bitta abin da aka karasa shi da ta abin da aka kaga saki da a nan da ya ce ma ku tuna bita yana daukan duk wani suna in dai sunan karshen sa ta ne ko za ka maza jamin mu'annas ta ne kamar da muka bayyana hamzatu usamatu irin wannan falha duk maza ne amma kuma kasancewa karshen su ta za ka yi musu wannan jami'i haka nan misali shajaratun waraqatun dajajatun basatun za ka ce dajajatun basatun shajaratun waraqatun in dai karshen ismi akwai ta za ka yi shi wannan canji wannan na biyu kenan na uku ma kutima bi alif ta'alif al-masura sunan da aka kara sashi da alif ta'alif wanda yake masura ma'ana suna wanda yake da alif ta'alif al-masura irin su sahara irin su zarqa irin su hirba irin nan to sai ka yi masa jam'u anna salim a bisa ka'idodinsa da kai riga ya ta sani أو مكسورة يتي مكسورة كي كمان السؤال الكبرى الصغرى الكبرى تيك في كبرايات بتي الكبرى ده مؤنث لي مؤنث من أكبر مثال الصغرى مؤنث من أصغر تيك في الصغريات ممدود كما نا بير نفضو ما قسم بألف تأنيث الممدودة شين دسونا لأك قال ساكد ألف تأنيث الممدودة ألف تأنيث الممدودة irin su sahara'u irin su bayda'u irin su sauda'u irin su shirba'u irin waɗannan gaba ɗayansu za ka yi musu wannan jam'i jam'ul mu'annas tsari a bisa sharuɗan da muka karanta na baya cewa idan hamzan na asali ne za ka bar shi idan hamzan kuma munkali munkali ba ne al'asul sai ka bar shi ko ka mai da shi ba wau idan kuma hamza na ta'arifi ne sai ka mayar da shi wau shi ne ma kutima bi alifi ta'arifin mamduda na biyar musazzaru ma la ya aqil duk ismin da yake ghairu aqil ne in aka yi tasgiri sa za ka iya yin shi wannan jami misali nahar da ya fada muzakkari ne muzakkar ne nahar da ya fada aka ce jabal shi ma muzakkar ne amma da yayi tasgirin sa da yayi tasgirin sa ya zamo ne ya zamanto nuhair ya zamanto dubai sai ka ce nuhairatu nuhairatu sannan jabal sai ka ce dubailatu saboda asalinsa muzakkari ne la ya aqil da kama yadda shi mu'annas da kama yadda shi tasghiri to shi kenan sai kai yi shi wannan jami'i hikimar wannan shi ne malaman nahu suna cewa shi tasghiri din na farko asalinsa yana daga sabi'a sabi'a ta mu'annas sabi'a ta mu'annas ne Qur'an ya yi ishara zuwa wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa la kullu mithlu alladhi alayhi min ma'ruf sai ce wa lil rijali alayhi min darajat lil rijali alayhi min darajat namiji yana da haƙƙi ta mata ma tana da haƙƙi shine wala kunna muslim ladhi alayhin bil ma'ruf amma yace wala bi jari alayhin daraja kenan namiji shine babba sannan mace ita ce karama raga tunda kuwa haka ne duk abin da aka yi tasgirinsa ko da namiji ne sai ya dawo an gane wannan hikimar ai duk abin da aka yi tasgirinsa ko da namiji ne sai ka dawo sai ya zama mace saboda haka nahar muzakkari ne sannan jabal muzakkar ne amma da kai tasbih nuhayrun dan wani tafsi dan wani tafsi ruwa dan kakan kani haka jubaylun dan wani dutse dutse da an riga an sani shi babban ne gadi sai kace wannan dan dan wani karamin dutse ne haka to wannan tasbihin sai ya dawwaza masa ta'ani in ka zo jami'i in ka ga dama sai ka ce muhayratun sai ka ce zubailatun saboda abin da muka faɗa din wanda tasgiri asalinsa yana daga cikin tabi'a tabi'a ce ta tabi'a ce ta mata sannan wani abu kuma wani sirru daban idan kai ismi sulasi idan kai mai da shi tasgiri adadin harufansa zai zo ɗaya da mu'annasi lafzi misali idan ka ce maryam harufa kuɗi ne da suri da ra'u da ya'u da nuna idan ka ce zainab nan ma harufa kuɗi ne da shi harufa kuɗi ne da shi maryam kuɗi zainab kuɗi to nahar harufa uku jabal harufa guda uku in kai ta sabilu ba muhayyiru zubairu harufa da ta kasance to kasancewar harufan su zama su kurkudu sai sai sai suka yi sama da irin su zainab irin su maryam yadda za ka yi jam'in maryam maryamat zainab zainabat to shi ma wannan muhairun muhairatu jubailu jubailat sannan shi ne na shida sifatu ma la ya aqil sifan abin da baya ba shi da hankali sifarsa sifansa shi ne kamar yadda ya gabata a misalai idan ka ce jibalun wannan jami'i ne in kana so ka kawo musu sifa ذاك في هذه جبال شامخة شامخة هي إخراج الفقوفة في هذه جبال شامخات شامخات وهذه قصور لك جنبه قصور شا قصور ذاك في شاهقة معناه دوغا لجلي وذاك يسوى شاهقات كي جنبه kana da waje guda biyu misali a ni'imal sadiqati a ni'imal sadiqati asalin su a ni'imal duru'an sadiqati duru' din jami'i ne jami'i ne na abin nan na malaya a fi to sifar sahi ne sadiqat za a iya cewa a larabci a ni'imal sadiqatan sadiqatan ya zama tasgirinsa a ni'imal duru'an sadiqatan amma qur'ani haka ya zo da wannan jami a ni'imar sabiqatin kenan sabiqat sifa ce ne mawsufi mahdhuf sifa ce ne mawsufi mahdhuf shine kullu kumasiyin lam yusma lahu jam'u tafsir haka na duk wani kumasi wanda ba a ji mishi jam'u tafsir ba duk wani kumasin da ba a ji mishi jam'u tafsir ba idan kumasi ya kasance ba a ji mishi jam'u tafsir ba ga wannan lokaci zai kai masa jam'ul mu'annas salih saboda kumasi yana samun jam'ul tafsir kamar misali kace masjid kumasi ne kace masaji masaji masjid masaji to duk kumasin da kaga ba shi da jam'ul tafsir to sai ka dawo ka yi mishi jam'ul mu'annas salih kamar yadda ya kawo anan misali kace suradi suradi suradi sura kace suradi ko kace in ka ce hammam in ka ce hammam kuma su ne hammam kuma su ne in ka ce suradi suradi kuma su ne harufan guda biyar biyar ne kowai ka ce suradi filin da ra'un da alif da jallun da kaf harufa biyar ne hammam ma harufa guda biyar hammam ha daya da ni alif daya da ni guda uku ha guda daya alif guda daya ni guda uku sun zama nawa kenan biyar to ba a ji masa jam'u tafsiri ba to sai ka ce hammamat sai kuma ka ce miki abin da yake ce turajiqat haka nan duk kumatin da ka nemi jam'u tafsir din sa karasa to sai ka zo kai masa wannan jam'i jam'u annas salih ma su jira didin auzi min asma'i ma la yaqif duk abin da aka fara shi da idin idin ko zi daga cikin sunaye waɗanda na abubuwan da ba su da hankali misali idin awa sai ka ce ko bintu awa sai ka ce banatu awa banatu awa sannan zulqa'ada sai ka ce zawatul qa'ada ko zawatul qa'ida zawatul hijja zawatul hajja kowanne za ka iya wa sadar din jami'i yulhaqu bi jam'il mu'annas salim fi iradihi ulatu wa ma sumiya bihi kabaraka kabarakatin wa arafat yace ana hada wa jam'ul mu'annas salim a iradin sa ulatu ulatu ulatu asalin ulatu din nan ula ulatu min jam'i ne na zati ulu kuma jam'i ne na zu misali ka ce haza zu mali sai ka ce haula'i zu mali misali haka ce hazihi zatu mali sai ka ce haula'i ulatu mali mu'annas su ne to shi ulatu din ba jam'ul mu'annas salim bane saboda bai cika sharuɗan sa ba ana ilhaqin sa a yi shi iradi irin da jam'ul mu'annas salim zaka ce ja'at ulatu mali ja'at ulatu sai masa rufuwa da abin nan sai ka ce ra'aytu ulati marartu ma bi ulati haka zaka masa iradi haka na ji abin da aka kira shi da jam'ul mu'annas salim sunan sa ya zama to jam'ul mu'annas salim sunan sa ne ya zama to haka to shi kenan sai a yi shi miradi irin na wannan misali sunan wani mutum ne barakat to barakat din kansa din jabul mu'annas sani jami'i ne na barakatu kace albarakatu albarka guda ɗaya ba in ka ce wa barakatu sun ba albarkatai biyawa ba da ya samu sunan wani ya zama sunansa barakat sai ka ce ja'a barakatu ko barakatu sai ka ce ra'aitu barakati marartu bi barakati haka za ka in aka kira wani namiji da suna baraka haka na misali arafat sunan wani dutse da kowa ya san shi a nan fa idza akhaftu min arafatin arafatin din nan ba jam'ul muannas salim bane kawai da ke lafazin su ɗaya ya zo sai ake masa iradi irin na jam'ul muannas salim ne waɗannan abubuwa guda bakwai to ja'izi ne ke musu jam'ul muzakkar jam'ul muannas salim na farko shine adami wanda yake na mu'annas adam wanda yake mu'annas kamar maryam kace maryamat na biyu abin da ake karshen sa ta ne kawai da jajatu bakwatu hamza hamza usama in salha duk wanda karshen sa akwai ta sannan na uku shine wanda yake karshen sa akwai alif maksura kamar kubra kubra kubrayat kubrayat sannan na biyar wanda ya kare da hamza mamduda ko alif mamduda sai ka ce sahara saharawat zarqa zarqawat irin wannan sai musaggari abin da bashi da hankali nahar nuhair nuhairat ko sifar abin da bashi da hankali jibalu shabikhat jibalu shabikhat ko kuma duk wani kumatin da ba a ji jam'u tafsir a tare da shi ba haka duk isin din da ma da ya akhilu ne farkon sa ya zama idin ko ya zama soji to idin din soji din sai ka yi shi jam'u mu'annas sali jam'u lismin mu'annas sulasi jam'an saliman yi wa suna mu'annas sulasi jam'u jam'i wanda yake salima suna ne mu'annasi ne sulasi ne kai mishi wancan jam'in da muka yi magana a kansa na baya al'amsila misalai rata'atiz رتعت الزبايات في البستان زبي din zabi wato barewa ke barewa ta mata to kace rata'at az-zabayat fil bustan fil bustan sai kace usbut amama hamalat az-zaman ka tabbata akan hare-haren zamani asalin hamlu din hamlu ne hamlu to sai yace hamalat yace hamalat zaman sai ka ce zabulatil wardat wardu sai ka ce wardat sai ka ce qara'a qira'ati da'awat qara'ati da'awati da'awa da'awa sai ka ce da'awati waɗannan kowanne suna kowanne ɗaya daga cikin waɗannan za ka ga suna ne silafi wanda yake mu'annas silafi wanda yake mu'annas waɗannan silafi mu'annasi suna da nasu hukunci da za mu karanta a nan gaba shi ne yace idza al-qawaid idza kana al-mufrad isman sulasiyan sahih al-ayn idan mufradi ya zama ismi ne sulasi ismi ne sulasi sahih al-ayn aynun din harafin sa na tsakiya kaman zabuyu zabuyu ham ham haka na warda radin nan haka da aynun din nan misali ainu din nan ainu din da kake da shi to ya zama to sahibul aini ne sakinaha kuma yana da sukun zabiyu hannu wardu da da in yana da sukuni harafi tsakiyarsa ismin kai tsakiyarsa yana da sukuni mafsuhal fayi kuma fadinsa wato harafinsa na farko yana da fataha waɗannan abubuwa nawa kake da shi kenan abu na farko ismi ya zama sulafi filafi ya zamanto sahihul aini harafin sa na tsakiya ya zamanto ba harfin illa bane sannan kuma ya kasance sakinaha wannan harafin na tsakiyan ya zamo mai sukuni ne sannan kuma abu na kudu wannan ismi fadin sa harafin sa na farkon sa ya zamanto fataha ne waɗannan abubuwa guda kudu in ka hada su to wajaba fatuhu wajaba fatu ainihi inda jam'i wajen jam'i wajibi ne ka yi wa ainihin ɗinsa wanda yake da sukuni kamar yadda shi fata misali ba zabiyu ba ne zabe zabe mai sukun ba ne in ka zo jami'i rata ake zabayatu zabayatu hamlu hamlu in ka ce hamlu hamlu ya zama to ne ya zama to sukuni ne da shi yana da yana da yana da sukuni yana da sukuni wajen jami za ka ce hamalat hama hama sannan ka ce wardu zaɗin yana da su in ka zo jami za ka ce waradat waradat haka nan da'awa da'awa da'awa ayin din yana da su in ka zo jami da'a za ka ce da'awa ba da'a da'awa to haka za ka yi iradi za ka yi furucin ainihin dinsa in waɗannan sharuɗa sun shiga وإن كان مضموم الفائل إذا كما فائل سا حرفين سا نفرقو كينا كرقو من تلا كراتين صرف إذا مسيين الصرف الواضي أكا شي فا حرفي نفرقو أكا شي عين حرفي نجيب أكا شي لام حرفي نفرشي وإن كان مضموم الفائل إذا فائل سا ينا دا ضمة أو مفسورة أو كما فائل ينا دا كسرة ينا دا كسرة جاز في عينه ثلاثة أوجه أعين الإنسان kana da wajihi guda uku za ka yi wajihi guda uku a ainihinsa idan faɗin yana da zamma ko yana da kasara wanda faɗin yana da zamma misali kutuwa in ka ce kutuwa kutuwa faɗin harafi na farkon yana da zamma wanda faɗin kuma yana da kasara kamar kisra kisra kisra kaga faɗin yana da kasara to irin wannan yana da audushi guda uku na farko alfatu na farko shi ne za ka yi fata za ka yi fata kamar yadda kai wa mai mafsurul fa'i kenan misali za ka ce za ka ce kuqawatu kuqawatu wal iskan da biyu za ka bar shi a sukunin sa yadda yake kutuwatu kisratu ka ce kuqawatu ko kisaratu ko ka ce kutuwatu ko ka ce kisratu shi ne fata da sukuni na uku kuma wal itibari fa ai mutum ya bi fadin kawai ko ma ne wasanin sa idan fadin yana da zamma ai mutum ya zama to yana da zamma ya bi shi tutuwati tutuwati misali kisira kisiratu shi ainun din kisi saboda fadin yana da kasara sai ainun din ka bai kasara tutuwat kuma faɗin yana da damma sai ainihin din sai ka baki damma shi ne wanda ya zo kira'o'i guda biyu wa kul dammuhu an zahidin kaifa rattala idan ka ga kutuwa a shaytan wala tattabi kutuwa ci shaytan lugogi guda biyu ne suka zo a cikin waɗannan guda uku guda biyu وكل ضمه عن زاهد كيف رتلا عين الحق زي قنبل رواية قنبل عن ابن كثير كاف ابن آمر راء كفائي ولم ننتجك كرنتاوا عند خطوة جمع خطوة يزوى القرآن ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات سيني كان سين إتباع da ke faɗin yana da zamna ainihin ma suka ji shi da suka ji shi suka ji shi da faɗin kuwa jumhur kuma sai suka karanta a asali iskan wala tattabi kutuwa ta shaitan kutu kutu kutuwa ta shaitan suka karanta shi iskan lugogi guda biyu sai luga din ɗaya luga din shine fataha din bai zo ba a kira'a a gane babu kira'a wala tattabi kutawa ta shaitan babu amma a larabci tsayi ne shi yasa malamai suke cewa ba wai duk inda arabiya ta zama to ja'iza kawai za sai zama qur'ani ba arabiya daban qur'ani daban idan arabiya ta haɗu da riwaya zai zama to qur'ani riwayar ta zama to shaza shikenan sai qur'ani ya zama kira'an ta zama to kira'a shaza riwayar ta zama to mutawatira qur'ani ya zama to mutawatir haka abin yake ba wai duk wajihin da a qur'ani ja'izi ne shikenan a arabiya ja'izi ne a qira'a mai da mutu ja'izi ba ba haka bane saboda shi qur'ani din riwaya ce jins aka ya gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji a gun jibril jibril ya dauko a lauhul mahfuz jibril ya dauko a cikin lauhul mahfuz wa innahu fi fi ummil kitab wa innahu fi ummil kitab ladaina al-ali to an dauko a lauhul mahfuz saboda haka kutuwati ya zo kutuwati ya zo amma kutawati bai zo ba to nan ka lura shi ne mai mafhumul fadin fa mai mafhumul fa banda fataha ba abin da yake halaka sai sa ibnu mali alfiya sai ibn manta baitin da yake cewa wa sakki litaliya ghayr al-fatih aw khafifhu bil fatih fa kullan kad rawaw wa sakki litaliya sai ce ghayr al-fatih غير الفتح سينيكي إسكان دين بايا جوا مفهوم يتا يي استثناء يتا ذاك تي كوي هناك تي زبيو جميل ذاك تي زبايات بزي يوك تي زبيات با كالورا إذن كتي زبايات ميكي إتباعي ميكي saboda zabiyu din mafhumul fa'i ne sai kace zabayatu in ka ce hamlu din shi ma maful fa'il sai ka ce hamalatu to iskani ne anan ba zai yi ba ba zai yi ka ce zabiyatu da hamlatu ba sai ta ce wasakki litaliya ghayra al-fathi aw khasifhu bil fathi fa kullan kad rawaw ma'ana zaka iya cewa a waɗannan mai damma mai fataha zaka ce kutawa kutawati kai ba da fataha ka ce kutuwatin kai isba'i ka ce kutwatin kai iskali falafatu audi kenan ko ka ce kisaratin ka ba da fata ko ka ce kisiratin kai isba'i ko ka ce kisratin kai iskali waje guda biyu amma mai fata to sai dai kai isba'i kawai sai dai kai isba'i kawai wannan shi yasa yake a jaza fi ainihi talatatu audihi الفتح والإسكان والإتباع للفاء جمع تفسير وجمع تفسير جمع تفسير jam'i ne wanda ya fi kowanne irin jam'i wahala abin da ya sa ya zamanto yana da wahala ba shi da siyasi takamamme guda ɗaya sai dai zawabiti siyasi daban zawabit daban haka ce siyasi kamar jamul mudakkar salim haka ce ma in ka samu alam na afili ko sifa na afili sai ka ƙara wawun da nuni ko ka ƙara yawun da nuni ya zama jamu kaga ka huta to shi a jamu tafsiri babu wannan sai sa yayi wahala na biyunsa shi jamu tafsir ba ka iya ware mufradin a ciki ba ka iya ware mufradin a ciki misali idan ka ce rajul ka ce rijal ba zai yi a rijal ka ware mana rajin rajin ba zai yi ba saboda in ka ɗauki da jimin ɗin to lamun ɗin an fasa shi an karya shi saboda haka ba zai fita ba shi yasa ma ka ce miki tafiya haka ne idan ka ce masjid ka ce masajid ba zai yi ka kire masjid a masajid ba saboda in ka ɗauki ninu silun to an zo an a jilun shi kenan a silun an zo an karya ma sunan dai sabani idan ka ce idan ka ce al'ali sifa na aqil sai ka ce ja al'alimuna al'adin al'alimuna din za ka iya ware al'alim din ka bar waudin da nuni ka bar waudin da nuni haka na ajamul mu'annas salim idan ka ce maryam kace maryamatu za ka iya ware maryam din ka bar alif din da tawun amma wannan jamu tafsir to baya zuwa kai haka shi kuma jamu tafsir din kala biyu ne kala biyu akwai jam'ul killa yana nuna hakikan uku zuwa goma hakikan min uku zuwa goma yake amma baya wuce goma shi yasa qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala suratul kaf yace إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدعاء إنهم فتية آمنوا بربهم تنقب سيكي سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويكونون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويكونون سبعة وثامنهم كلبهم كيف يعتقد تقف يا غيب وما نبل ليه وشي وشي فتية الجمع كلاني kamar da za ku ga wazaninsu a nan misali a nan ba ya ce gulamun hilmatu gulamun haka ya jami'insa da hilmatu hilmatu sun wazaninsa fi'ilatun fi'ilatun to ya zama to in ka ce hilmatun kenan yara kananan da an tabbas sun kai uku amma ba su wuce goma ba in kana so ka ce yara da yawa sun wuce goma barkatai ba su adadin su ba sai dai ka ce gilmanu ka canza jan idin ka da shi sa Allah da farko ma da yace innahum fityatul amanu bi rabbihim da ya larabci tun anan sun san da su ashabul kafi yau da za su wuce goma tun anan sun san shi ne can ya je gaba ya fassara maka su wasu su ce uku ne na kudu wasu su ce ai abin nan biyar ne na shida wasu su ce ai bakwai ne na takwas kaga ba takwas ya tsaya ba wannan shi ya fassara maka fitiyatun din da ya faɗa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim ba ma ka dauki fitiya da ya zo a cikin suratul suratul yusuf ba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala li fitiyati hij'alu wa qala li fitiyati hij'alu sannan kuma akwai wa qala li fitiyani akwai wannan kira'a mutawatira abin da yasa kirawoyi guda biyu suka zo wa qala li fitiyatihi wa qala li fitiyatihi ‘yan uwansa goma ya gaya maganan da ya faɗa da kira sannan kuma kira a wakala da fitiyanihi ‘yan uwansa goma sha ɗaya har kanin su fitiyanihi ya gaya sun nusa goma da shi za ka ce fitiyani wakala da fitiyanihi kira a nawa yana ɗaukan wannan gaba ɗaya saboda shin kafin wannan kafin wannan hira da ya shirya musu ya karɓo bilyani ya ajiye a gunsa ko a lokacin suna tare a ga kisar takan iya ɗaukan wannan akwai ismali guda biyu waɗanda suka karanta likiti ya ci hijabi da sun nuna cewa lokacin da ya yi wannan to bilyanin yana tare da shi wanda suka ce likiti ya ne baya tare da shi saboda kitiya ɗin yana nuna wani su su goma ne ba su wuce goma ba ke ɗan uwansa guda goma fitiyan yana nuna sun wuce goma kaga biryani zai zama tona goma sha ɗaya kenan sha ɗaya ya fi goma to saboda haka asali kullum muke faɗa kai iya ƙoƙarin ka kawai ka iya lara kai iya ƙoƙarin ka inda za ka zo ka daina karatun komai ka dawo a rafiya ta cikin sauki sauran fannonin da ka bar su za ka zo ka shigar da wanda suka shi zai zane kai da ka zo ka fara karanta nahu kana karanta na wanda ya sa afka ya gama ya sa ishmael ya gama ya sa madina ya gama sai kana ganin kamar zai barka ka ya gama jiya ya sa har risala ya gani har yanzu na azurumi to ba inda zai je za ta zo ka tafi ba inda zai ce zai zai kama zurfi ka zo ka tafi saboda menene kai tushen abin kake karantawa larabci wataƙila wata matsala fikiya da ya karanta bai gane ba kai a irabi za ta zo ta ganar da ta shi yasa arabiyyar ne ita ce tushen fahimtar qur'ani tushen fahimtar hadisi tushen fahimtar wani fanni ne shi yasa a tsarin koyarwa a magun malamai na da kamar da al-Imam Ghazali ya faɗa cikin Ihya Ulumuddin a su suna koya fara koya wa ɗalibi kawai larabci shi yasa zaka ga suna zama malamai dubu sai ka ga mutum da wuce shekara goma ya ce ba a har yana wannan saboda ai a tushen abin ki ya fara kawai in ka zo makarantar ilimi kawai larabci za ku yana ka karanta nawa ka ji ka karanta farko ka ji ka karanta balaka ka ji misali ka ji misali ka ji adab ka ji muka duk ku koya maka in kun koya maka tukuna to shi kenan a nan za ka dawo a zo da shi a zo da su a zo da hadu a zo da wani to cikin su sun da ka fahimci saboda tushen abin da suka da shi yasa ai ka duba qur'ani al'aluga a larabci qur'ani yake fassara kansa da kansa a larabci saboda rashin sanin mufradat na lugha ko rashin sanin irabi ko rashin sanin auzani ba za ka san da qur'ani ya riga ya fassara kansa da kansa to shi kenan sai kai ta shan wahala saboda rashin iya larabci irin wannan jawa ne zan ba ku misali misali ayoyin da suka zo suratul a'raf da ayoyin da suka zo cikin suratul suratul baqara wa yajtasa Musa li qaumihi isassa hukumu irin wannan fanfan bajasar fanfajarat irin wannan sai yake fanfajasar sai yake fanfajarat ka gane ai san fasulu nan na sulu can a cire ragada nan a bar shi to duk fa inda ka iya larabci za ki riga ya ka riga ya ka san wanne ne farko wanne ne ba ya an fassara maka shi ba arabiyar take ita ce za ta fassara maka shi misali ba ka ga suratul araf idin tattahu qawmuhu ba farko mutanen sa shi annabi Musa alaihi salam mutanen sa su ne suka zo suka nemi ruwa a gurin suke shaya muna son ruwa muna bukata sai annabi Musa da ya ga ruwa ba na ta bane shine wai idin tattahu Musa li qawmi idin tattahu qawmuhu suratul araf shine farko sai da suka nemi ruwa shayarwa a gungu tukunai shayi ba ni ne mai shayarwa ba bari in nemi ruwa a gun mai ruwa bari in nema muku shayarwa a gun mai shayarwa shi ne mai jisar samun salikon kuma ruwan lokacin da ya fara fita from dajata in dija din a larabci shi ne ruwa tsawa wal wal wal shi ne tsawa a gane kamar irin shigan ruwa na dirisin da ake ɗaurawa mara lafiya wal sal eh bayan daya sai ka ga daga baya fara sauri sal sal sal sal sal sal sal sal ya fara sauri to shi wani indijar sai shi ne sal sal sal haka shi kuma indijar shi ne ya fada da ruwan yana tatsuwa ke nan saboda ainu na ruwa ko yau inda ruwa yake so ainu na ruwa ya fita yake so ya fita zaka ga gun da farko zaka ga yayi danyi duk wanda suka san in kawai sun san da wannan masu zama a kawai manoma sun sani in zai zama to danye ne in gun ya zama to danye sai ka ga ruwa ya fara fita ko a haka sai ya fadada ya fadada ko na fatar su dinnan da ake bada labari a haka ya fara kamar haka ne to shine fambaja farkon abin ne anan farkon labarin aka bayar a nan sannan can kuma fanfajara ci gaban labarin kokar cikin larabci ne irin su wa'id da tattalin jabala aljabal anan a wani zuwa kashi a su a kazna abin nan a fauka hutu a nan an ce jabal a can an ce su ne a can jabal ne a can a caka ce su ne bambancin jabal ne bambancin su duk arabiya ne ba larabci ne ba to shi yasa idan ba arabiya babu larabci ba ba abin da zai zai ba ba abin ka fahimtar qur'ani da hadisi da komai to shi ne jam'u jumu'ul filla adadi uku sun kai uku shi ne jam'i kenan sannan kuma daga ukun nan ba za su wuce goma ba sun je goma za su tsaya misalin wannan shine nafsun za ka ce an fusun za ka ce jira'un azru'un ta'amun at'ima amudun a'amida sayfun asiyar inabun a'anar gulamun hilma sabiyun sabiyun fidiya to anan da yace an fusun azru'un ala ala wajhi af'ul أطياب أعناق على وزن الأفعال أطعمة أعمدة على وزن أفعلة غلمة داسدية على وزن فئلة ودي الجمع da ka gani da waɗannan wajen nuka guda kudin da su shine jam'u killa sun kai uku jam'i amma ba su wuce goma ba shi ne ibn mali ya hada su a baiti guda daya yake cewa afilatun afulu thumma fi'la thumma ta'afalu jumu'un killa afilatun afulu thumma fi'la thumma ta'afalu jumu'un killa ma'ana afilatun afulu fi'la af'al wadannan wazani guda kudu shi ne ake cewa jumu'un killa al-qawaid jam'ul qilla yasduqu ala thalathatin ila ashara shi jam'ul qilla zai yana yana gaskanta a uku zuwa goma ne wa kad yusta'malu fil kasrati ahyanan amma wani lokaci za yi amfani da shi a jam'ul kasra wannan lokacin da yake fada idan ismin da kake so kai masa jam'u na qilla idan ba shi da ba zai yi ainihi jam'i da ɗaya daga cikin auzalin qilla ba to shi kenan dolan ka sai ka haƙura da wannan wazani na kasra da misali waɗannan auzani guda hudu ba wai kowanne izini ne in kaga dama za ka yi jami'i da su bane akwai izinin da ba zai yi kai mishi jami'i kai mishi jami'i da waɗannan wazani ba misali in ka ce rajul kana so ka ce mutane guda uku ne dole ka ce ja'a salasatu rijal rijal din jami'i wazani na fi'al baya daga cikin auzani na cilla kamar yadda ka karanta yi amma salasatu ka ce su ne dole ka kace rijal abin da yasa ismi rajul din baya iya karban wani wazani daga cikin wazannuka guda hudun nan na cilla sai ka hakura da sai kai jami'in sa da wazanin sa na kasara din ta to shine idan jam'u jam'u na cilla kake so amma ba zai yiwu wannan ismi kai miki jam'u na killa da ɗaya daga cikin auzalin killa ba shi kanin sai kan yi shi da wazanin kasra ɗin in so karinar adadin da ka faɗa shi yasa za a zo a gane misali da kace ja'a salasatu rijal ko kace ja'a tis'atu rijal da salasatu da tis'atu din za a gane rijal din killa killa ne amma wazanin sa ba na killa ba wannan shi yake nufi da ahayani kamar yadda wani lokaci kasra ɗin kun gane kasra din wani lokaci za yi miki jami'i da wazari na killa shi ma saboda wannan dalili saboda idan jam'u kasra kake so ba shi da wazari na killa shi ne yake miki da kasra killa kake so ba shi da wazari na abin nan killan ba akasin sa dai kake so to shi ma ba shi da wazari da sai ke kowanne suna canji jam'u killa ya canji kasra kasra ya canji killa duk kuma dalilin ɗaya ne ya kasance wazanin da kake nema ne a kowanne babu shi sai ka koma a ɗaya daga cikin auzanu jumu'ir killa arba wazin nuka na jumu'ir killa din sun su ne aqulu aqul wa yakunu jam'an li fi'lin sahihi al-ayn yana zaman to jam'i ne na duk wani fi'ili da ainin din sa sahihi ne a wismin ruba'i yana zaman to jam'i sunan da ya zaman to ruba'i ne ismi ya zo ala wazni sa'al sahihul aini sahihul aini kamar nafsun nafsun ala wazni sa'al sahihul aini harafin sa na tsakiya har harafi ne sahihi zai za ka yi jin isa ala wazni afu kamar an fusu an fusu ko kuma ismi ya zama to rubai kamar jira'un jira'un rubai nan mu'annasi ne saboda jira misali mu'annasi ne sannan babu alama mu'annasin ba shi da alama ta ta'aniki kamar da jira'un yake kafin karshen sa akwai maddi jira'un to sai kai miki jam'i da wannan af'ul sai ka ci ajrun af'alun wa yakunu jam'an li kulli sulasin lam yasayr fihi af'ul shi kuma af'al yana zaman to jam'i ne na duk wani sulasi wanda ba a jam'in sa ala wazni af'ul misali saifun sai ka ci af'al sai ka ci asyaf saifun sulasi ne ka ci asyaf ala wajen af'al haka ainabun za ka ci a'ana irin wannan haka farsun sai ka ci afraf as'ilatu yukun as'ila wa yasaridu fi kulli ismin muzakkari yana zamanto jam'i mutaradi a duk wani ismi muzakkari ruba'i ruba'i qabla akhirih harfu majl kafin karshen sa akwai harfin maddi ismi muzakkari rubai kafin karshen sa akwai harfin maddi misali sa'ad in ka duba za ka ga rubai ne kafin karshen sa akwai harfin maddi sai ka ci at'ima at'ima za ka ce amud amud amud amud shi ma kafin karshen sa akwai maddi sai ka ci a'amida a'amidatu اسمي للمذكر رباعي حرف سنكا تنكر في حرف مجد فعلات فعل كما وسمع في الفاظ an ji wannan jami a wasu lafuzzuka ma'ana sama'in kenan minha fitiyatun wa shikhatun jam'ain li fatan wa shaykhin wato jam'i ne na fatan da shaykh sama'i fitiyatun jam'u na killa shikhatun jam'u na shaykh kowannen su an yi su jam'i filla da wannan wajen fi'ila haka nan gilma da ya faɗa gilmatu jam'i na na gulam jam'u filla jumu'ul kasra sai jam'u na kasra in aka je jumu'ul kasra shi ma jam'u tafsiri ne amma daga uku din zuwa marar iyaka sai adadin da kawai ka baki ba shi da iyaka sai sa kike miki jam'ul kasri jam'ul kasra daga uku din har zuwa iyakan da ka baki الأمثلة مثالين حمراء حمر أبيض بيض جريح جرحاء مريض مرضى كامل كملة كاتب كتبة كريم كرماء بخيل بخلاء إن في حمراء فألاء أنا جمع على وزن فأل على وزن فأل لكي كل جمعي لنا حمراء هو مذكر انت هو مؤنث انت هو مذكري مذكر انت احمر ذاك شيء مثل حمر وهكذا مؤنث ام حمراء فيما ذاك شيء مثل حمر على وزن الفؤول ابيض فيما على وزن الفؤول في الليل الا اياك الالي ليش الجيش الالي ليش الجيش ابيض فيما وزن انت اف abin af'al ne sai ka ce masa bi bi asalinsa shi ne bu gundun ne a talaskarai za ka ce hungun hungun ne da ke akwai nauyi a baki sai zamman aka mayar da shi safara ya din ne su ne zamanto harfin madu ke zamanto biyu biyu a takaice ke amma shi asalin sa alawar da ne saboda launi ne in ka ce jarihun alawar da fa'ilun ana mishi jami da alawar da fa'ala jami'ar kasara kamar jarha مريض فيما على وزن فعل مرضى كامل فائل كان على وزن فعالة فعالة فعالة فيما جمع كثرة كاتب فيما فاعل على وزن فعالة وكتبة كريم فيما على فعيل على وزن فعلاء كما فراء بخيل فيما على وزن فعيل جمع على وزن فعلاء بخالاء ولأنه وصل يكاو مثل مثالي نجم جمع تكثير بشيء jam'u kasara sauran zai kawo ma a ka'ida القواعد قاعدة جمع الكسرة يدل على ثلاثة إلى غير نهاية جمع الكسرة هنا زمن أكني زوا مدر عددي هو مدر كرشي أوزان جموع الكسرة كثيرة وزن كان جمع الكسرة من سنة ديوة منها ما يأتي لكشكين سوى أنه والدين إن كيف وقالي كهدة بابي من الجمع الفقير na alfiya ibn malik ko alfiya tsiyuni na nawo shi kenan ka gama da wannan ba amma za ka sha wuya ya za ka sha saboda yana ɗaya daga cikin babin da yake da wahalan hadda a cikin alfiya ibn malik in ka hadda shi kuma ka gama asalin wajen muka guda goma sha bakwai ana kiran su al'auzanu mufarada in ka ga jamu tafsir ya zo da wajen baya daga cikin ashirin da bakwai ɗin nan to ya zama su shafi wanda za ka dinga karau da su a kawai da kuma ma'aji mai yanin kowanne kuma yana da zabi ba kowanne wazari wani za ka iya jin kowanne isini da shi ba kowanne isini a wani zai iya ɗaukan wazari ɗaya wani zai iya ɗaukan wazari biyu wani zai iya ɗaukan wazari uku haka yake tafiya su isini ɗaya da za ka iya samun sa da jami'i biyu jami'i ko jami'i ya shiga nan ya shiga can ya shiga can shi yasa jami'i tafsir yana daga cikin mabadi su na ilimin fafa ne mabadi su na ilimin fafa a nan yake waɗannan abu zuwa ɗin za mu faɗa da zawabi sun su ne kawai ba tare da misalan su ba saboda haka ita ba misali a cikin su akwai fu'al akwai fu'al fu'al bai tsari da fi kulli wasfin ala afdal aw sa'ala wato zai zamanto duk wani sifan da ya zo wazaninsa ala wazani a af'al ko fa'ala to jami'insa yana zuwa ala wazani ko wata kamar ka ce ahmar humrun kamar ka ce hamra shi ma humrun na biyu ya ce fa'ala wa ya tsaridu fi kulli wasfin ala fa'ilin bi ma'ana maf'ulin duk wani sifan da ya zo ala wazani fa'il fa'il din ya zo bi ma'ana maf'ul dalil ala halakin aw tawajjuh yana nuna halaka ko ciwo ma'anansa kenan to wazanin jam'in sa yana zuwa ala wazin fa'ala kenan inda misali ya ce inda ya ce fa'ilin bi ma'ana maf'ulin dalil ala faqdi kenan ya ya hada gaba ɗaya dalil ala faqdi saboda halakun faqdi ta gwada su shi faqdi misali marid za ka ce marba saboda rashin lafiya an kaga mutum ba shi da lafiya wani abu ya rasa a jikinsa akwai wani sinadarin da yake aiki a jikinsa sai zama to babu shi ne sai ya kamu da rashin lafiya likitoci sun san da wani inda zai samu wannan sinadarin da ko bari shi kenan ba zai rashin lafiya mun yi jira da wani likita yake ce shi akwai wani abu ne na ban mamaki wannan ban mamaki shi ne malaman marifa suna cewa wato duk komai da ka gani yana da inda yana da sabon komai da kaje yana da inda ne da kuma ibn wasallam wannan ma'ana dan adam da Allah ya halatta ya halici jinin jikin shi da ruwan jikin shi da tsokan jikin shi da kashin jikin shi ruwan ma iri iri na ido ruwa na yawo na baki ruwa majina na hanci ruwa na kunne ruwa na jiki iri iri kowanne da irin sinadarin da yake bukata kowanne akwai sinadarin da yake bukata sinadaran kuma ya halice su iri iri wani kaman layin abin da ya shafi nama naman ma iri iri kamar akwai nama haka irin na dabba akwai nama tsari kamar irin na su kifi irin na su kada ire-iren su sannan kuma a hakan akwai kayan marmari akwai kuma abinci haka irin su shinkafa su masara masara a cikin wannan akwai abubuwa masu zaki-zaki wasu kuma suna da lami-lami wasu kuma suna da ɗaci iri-iri kowanne duk abin da kaga Allah ya halatta da wannan abin akwai sinadarin da a cikin jankan dan adam kuna ji wannan magana magana ilimi ne wanda wanda ba shi da wannan ilimi in aka gaya masa da Allah ba zai yarda ba da Allah ba zai yarda ba kuma da ibn qayyim jawziya sun da dalibi salisi ya ya kawo maganganun shi dai irin wannan na ma'arifa na tasawufi na sunan shi sai ya ce ba dole bane ne ka yarda sai ce ba dole bane ne ka yarda saboda shi mutum din a duhu ma zai gida ne shi abin da kawai baka sani ba haka yake ba dole bane ya kayar zalin wannan wato duk lokacin da ka ga mutum ya yi rashin lafiya a cikin wannan sinadaran ne ba a samu gurbe wani daga ciki ba a samu gurbe wani daga ciki sai ya samu daga gida inda kowanne sinadari da aka halatta gangan jikin ɗan adam ɗan adam zai iya samun kowanne a koyaushe a lokacin da ya bukata ba zai rasa lafiya kaga wannan magana ne wanda a zahiri din ka faɗa za ka ga hankali ba zai yadda kanka yasa dole mutum yana da ilimi na ma'arifa ilimi na hikam hikimomin abubuwa ilimi na asbabin abu da alatin asbab da musabbibat idan ba yi da waɗanda zai yi inkarin abubuwa tabbatattu ko shi ne abin da shi bai gane ba na abin da ke kamar haka saboda haka ne ya kasance a kan da yake magana ne a kan marza ko mari aikin mari wato ya ala in ka ce mari mara lafiya to shi mara lafiyan ya an rasa wani abu a jikin sa wannan shi ya kawo wannan magana to kaga ya rashi ne haka cewa ne ya halaka ya rasu an rasa shi to kaga inda za ya ce ma dalin ala faqdi shi kenan duk wani ismi ala wajhi fa'il wannan fa'il din ala wajhi maf'ul wannan maf'ul din dalun ala fasli yana nuna rasa wani abu ne to jam'in ta zai zo ala wazni fa'ala ala wazni fa'ala kenan kamar marid marda zamin zamna naka ce zamin din shine mutumin da ba zai iya zama ba sai a dai an rike shi ko ya an ji na shi zami cuta ne a gani ma ya rasa ala ta zama ya rasa gaba ta zama kenan to shine zaka ce marid marda halik halka mayyit mauta haka za ka yi ta tafiya saboda abubuwan da muka faɗa guda uku duk sun cika fa'il ne na farko na biyu ta ya zo bi ma'ana maf'ul na uku ta yana bada ma'ana na rai fa'alatun wa yakunu jam'an li wasfin muzakkarin akhir ala wazn fa'il sayyid dani yana zama jam'i da sifan da ya zama to muzakkari akhir مذكر آخر وانده يدو على وزن فعيل صحيح اللام لام انت اذا من تو صحيح مثال هالي هالاكة هالاكة فوكتي كتي كامل كامالة ساهر ساهارة فاجر فاجارة أما أولئك هم الكفرة الفجرة الكفرة جمع كافر السحرة جمع نساكر جمع نساكر سؤالا يتي ويطرد في وصف لمذكر آخر على فعيل بمعنى فاعل shi kuma yana zaman to jam'i ne na wasafin muzakkari akil muzakkari akil din da yazo ala wazni fa'il fa'il din bi ma'ana fa'il saboda akwai fa'il bi ma'ana maf'ul shine wanda muka karanta a baya akwai fa'il bi ma'ana fa'il mufidin lil madhi aw aw zanni wanda yake bada ma'anan yabo ko kuma kushiya yabo na ku ko kushiya gaira muda'af amma ya zama to ba muda'afi bane ma'ana kar a samu wasali guda biyu harufa guda biyu iri ɗaya ba kamar ka ce shadid an ka ce shadid an samu dalbi ba shi to shadid ba zai yi kai jami'i ta wannan dalbi ba saboda an samu muda'afi a ciki shi yasa yace gairi muda'af wala musallin ladi kuma kada ya kasance yana dauke da harfin illa in akwai harfin illa to shi ma ba za a yi wannan jami'i ba kamar wali wali ala wazni fa'il akwai harfin illa a cikin sa shine ya to ba za ka yi jami'i ba in akwai tad'ifi ba za ka yi wannan jami'i ba idan akwai harfin illa ba za ka yi wannan jami'i ba shi suna da nasu din din daban wanda harafin sai misalin sa ya fita in ka ce karim karim fa'il ne bi ma'ana fa'il kuma wasafi ne na muzakkari akhiri karim din yana ba da ma'ana na yabo ne yana ba da ma'ana na yabo sai ka ce kurama'u sai ka ce kurama'u misalin kuma na biyu na kushiya ka ce bakil bakil fa'il ne bi ma'ana fa'il sifa ne na muzakkari akhiri yana ba da ma'ana na kushiya fulanul bakil ka kushe shi kenan ba to sai jami'i sai ka ce bukhala'u هؤلاء البخلاء هيك يجب التشيء على وان وزني وآلاء ومن جموع الكثرة الكثيرة في الدوران في الكلام ما يأتي يعني لقد كان جمع إلى كثرة wanda suke yawan kai kawo a cikin magana wanda zai zo saboda ba duka yake so ma magana ba kama bayani yana so ya kama musulmai ne na farko yace su'ulatu wa yataridu fi wasfin li mudhakkarin akhir ala fa'ilin mu'tallil lami ka fudati wa buzati abun su'alatu kai su'alatu yana zamanto jam'i ne na wasafi muzakkari akil wanda yazo ala wazni fa'il amma ya zamanto mu'tallul lami mu'tallul lami fi'ilin sa dai har harafin sa na karshe harfin illa ne ko ismin harafin da na karshe harfin illa ne kama alqadi sai ka ce qudatu in ka ce alghadi sai ka ce guzatu guzatu shi qudatu din asalin sa qudayatu ala wazni su'alatu shi kuma guzatu din asalinsa guzawatun ala wajen su'alati asalinsa amma ilali ya shiga aka ce kudatu aka ce guzatu in ka ce ne wajenin kudatu ka ce fa'alatu ne wajenin guzatu ka ce fa'alatu saboda ne su'alati kai ka duba asalin kake duba na biyu ya ce fi'ul wa ya taridu fi wasfin ala fa'ilin aw fa'ilatin sahihain lani su'al yana zamanto jam'i na wasafi wanda ya zo ala wazin fa'il ko mu'annasin sa fa'ila amma mu'tallul la amma abin nan a sahihain la wanda la din su harafi ne sahihi misali raki'un raki'atun sai ka ce rukka za ka ce sa'imun sa'imatun kowanne jam'in sa suwam suwam suwam ala wazin fu'alun kenan za ka ga wazanin sa fa'il wazanin sa ko fa'ila sannan kuma za ka ce rukka ko namiji ne ko mace fa'il fa'ila ko suwam ko sa'im sa'ima duk suwam ne jam'in fu'alun wa yattaridu wa yattaridu shi ma yana zama mutaradi في وصف لمذكر آخر نوصف في مذكر آخر يزمو صفة مذكر نمجي كنا آخر هنكلي صحيح اللامي والدلام الإنس صحيح لي مثل مثل كتاب وفراس فراس منه فراس منه إن كتاب كتاب جمعي لنا كاتب كاتب إنه وزن صفائي sifa ne na muzakkari afili hakan kace haris wazanin safa'il jam'in safa fu'al fu'al za ta ce kurras kurras afila'u wa yaqridu fi wasfin li akhilin ala fa'ilin bi ma'ana fa'il mutallil lami aw mudaf mithlu aghliya jam'in ghani wa ashidda jam'in shadid shi ne wancan na baya wanda muka yi magana idan ya kasance mu ba a fili ko musallin lami to sai kai jami'in sa ala wajen afila'u in kuma sahi sahi ne a wannan lokaci sai kai jami'in sa ala wajen ne wanda muka karanta na baya ku ala kamar turana'u da bufala'u misali haka ce ma ne jami'in wali sai ka ce auliya ala wajen afila'u me yasa saboda mutallin lami ne fa'il ne mutallin lami haka ce ma menene wazanin abin nan shadid sai ka ce ashidda'u ala wazni afila'u saboda menene saboda mudha'af ne fu'al wa yakunu jam'an lismin ala fu'alatin nahu lujajin wa mudan aw liwasfin ala fu'ula mu'annatin mu'annas af'al nahu kubarin kuba yace fu'al yana zama jami'i na ismin da yazo ala wazni fu'alatin fu'alatin ala wazni fu'ulatin kai misali lujjati lujjati ala wazni fu'ulatin jam'in sa luja lujaji lujaji ala wazni fu'a fu'al haka nan zaka ce mudan mudiyatu mudiyatu jam'in sa mudan mudan asalin sa mudayu aw li wasfin ala fu'la ko wasafin da yazo ala wazni fu'la wannan fu'lan kuma mu'annasi af'al mu'annasi af'al misalin kace kubra mu'annas ne na asghar kubra mu'annas ne ana asghar to kubra da kubra aka ce meye jam'in su sai ka ce kubar da suhar ala wajen kwan shi ne innaha la ihdal kubari innaha la ihdal kubari ma'ana tana ɗaya daga cikin manya manya mafiya girman wuta fakar ɗin kan innaha la ihdal kubari jami'i ne na al-kubra za ka ce annarul kubra sai ka ce anniranul kubaru jami'i jami'i kubar kubar فعل ويكون جمعا لاسم على فعلة مثل كسر ونقم يكون هذا من جمع اسم إن يزو على وزن فعلان مثال كتير كسرة كتير كسر نقمة كتير نقم هكا نعمة كتير نعم sai fi'al wa yakunu jam'an lismin ala fa'al ala fa'al kai yana da manto jam'in sunan da yazo ala wajhi fa'al sahihil dal wanda lamun din sa sahihi ne mislu jibal jabal jam'i na jabal ولفعيل وفعيلة هنا زوا وزن فعيل ده فعيلة والصين من باب كرمة يفوتي ده سكزو على وزن أبادنا كرمة مثل كرام وزراط جمعنا كريم ده ظريف يفوتيني فعول ويكون جمعا لفعل لفعل اسما مثلث الفاعل أنا نفهم فعل ليكو فعل ليكو فعل ليكو fadin yana da wasali kala daban-daban guda uku ghaira wawiyil ainu kuma ainu dinsa ba wau bane mislu qulub da ka ce qul wa dalika kal kal kenan furud kuma kir jami na kir junud kuma jun yasa yake musallatul fa'il in ka ce qalbun fadin fataha ne in ka ce in ka ce akirdun fadin kasara ne in ka ce jundun fadin damma ne kowannen su za ka yi masa jami ala wajen su'uri kulu kalbun kulu kirdun kurut haka nan za ka ce jundun kurut gaba ɗaya walismin ala fa'il yana zuwa kuma na jam'in sunan da ya zo ala wajen fa'il mislu kubudin wa lumuri kubud jam'i na kabi lumur jam'i na namir fawa'il ويطرد في فاعل وصفا او اسما في فوائد yana zamanto jam'i na fa'ala ne ya zamanto sifa ne ko ismi ne mislu kawati wa nawati kace kawati kawati da nawati da nawati jam'u na katiba da nafiya haka nan wasi fa'il yana zamanto jam'i na fa'il wasfan li mu'annasin amma وصفي صفة أنا مؤنث مثل مثل ذاك ذاك باطل بواطل كمان بواطل ذاك ناجس نواجس يا زمن تو صفة نمؤنث صفة نمؤنث وفي فائل آتل كي أواتل آتل أواتل إنك كي آتل wato namiji namiji ta mata kake ne in aka ce afil matar da kawai tana sungul dinta ma yarinyar da take sungul kawai abin da ake sungul laraba ne suke cewa wai a wa manyan shau filfili ya ci huwa filfisani da hanyi yubi ma'ana wai su mata ne abin da wai in ba ado ya ba ba shi da sima ba shi da daraja a gani namiji ko bai yi ado ba masu zai iya fita zai iya fita ba ado ba matsala amma mutum ba ta yi ado ita ba koyi wai ba wanda zai saurare ta kullum shafi shafi wata ran ma wanka har sau uku da safi a yi wanka da rana a yi wanka da yamma a yi wanka ko sau hudu ma a ɗau wannan a shafa a ɗau wannan a ɗaura a ɗau kulle a sa a ɗau wannan a sa ado ɗin to matar da take sun gurgun da ba ado to shi ne laraba suka ce afi afi abin da yasa aka ce afil aka ce afil saboda ba a samun namiji a ka'ida na larabci duk abin da ba sifan da ba a samun sa a maza to a mata kuma ba a sa alama ta ta'ani yasa aka ce afil jami'in wannan afil din zaka ce awafil mata marasa hali haka in ka ce nashi babu namiji nashi babu haka ce nashi matar da ta yi yaji ba akwai namiji da yaji to in ka ce naci to ba namiji naci bi shi za ka ce naci saboda haka anan inda za ka ce afila afilatun mar'atun afilatun ko mar'atun naci za ta saba a da larabci haka ilu su ne misali mar'atun ha'idun mace mai haila saboda ba a samun namiji mar'atun hamilun mace mai ciki ba a samun namiji a takaice duk sifan da ya zamanto babu namiji a tare da shi namiji ba da wannan sifa to sai ka sa ka fakar ka sa masa alama ta haka kuma jam'in sa zai zo ala wajhi fawaid aqil awatil natis nawatis ha'id hawaid hamil hawali in kaga a larabci an sa hamilatun to ba ana nufin da shi ne ciki bane yar da ko ake zai da ce maka ja'at mar'atun hamilun abin da nake nufi wata mata ne ciki ta zo ta inda ka gane ciki nake nufi saboda baka sa ban sa ta ba amma idan nace ja'at mar'atun hamilatun ina nufin wata mata yar dako ta zo ta inda ka gane na sa ta eh ana mata ba ta da gone ka je wannan ka gani mana ka je idori ibadan lagos lebaranci da waye duk mata ne ciki nan ma ba sun fara ba share kulta ba ne farin cikin matsaloli da talauci ya za abin da da ake ganin sa da kudu da kudu ko yamma yamma da ilori ne zuga yana a nan ma mata sun fara yi ana ɗaukan mata kilina wanda suke tare tare da kamar wannan ne to shi ne bambancin su shi ne afil awatin nashi nawati wa fi fa'ilin wasfan lil muzakkirin yana zuwa kuma fawa'id din jam'i na fa'il wanda sifa ne na namiji ghairi akin namijin da amma ba mai hankali ba ma'ana ba mutum ba misal sahil sawahil shamikh shawamikh misali aka ce sahil aka ce sahil to ana nufin ku abin nan doki ne kuka doki ne kuka jami'in wannan za ka ce sawahil shamikh kuma wani abu namiji ne tso ba mutum ba wani abu da zakari ne tsawo za ka ce shawali amma za ka hadihi jibalin shawali jabal din jabal din zakar yayi sai ga zaka ce shawali ko kuma shalih din ne aka yi dan isa shawali aka ce jabalun shalihu sai ka ce jibalun shawalihu shawalihu shalih ne kai dan isa shawali za ka samu fawaid wa fi'lin ala fa'ilin aw على على فعل أو فعل da sunan da ya zo ala wazin fa'il au fau'ala au fau'ala fau'al au fau'ala mislu kawahil jam'i na kahil kahil suna ne wanda ya zo ala wazin fa'il kahil kenan ko kuma sunan da ya zo ala wazin fau'al kamar jauhar kace jawahir ala wazin fa'il ko sunan da ya zo alawar da fa'ala kamar sauma'a gidan bauta gidan ibada na shirka sauma'a wato coci kenan na yahudawa sai ka ce sawamiya sannan kuma sai wannan fa'a'i wazali na fa'a'i wa yansaridu ala kulli ruba'in mu'annatin salisuhu maddatun za'ida duk wani ruba'i wanda ya zama to mu'annas wanda harafinsa na uku حرفي حرف المد زائدة مثل مثل صحابة سيكتي صحاب سيكتي صحائف صحيفة سيكتي صحائف أما أجول سيكتي أجائب سيكتي اسمين مؤنثي حرف سنأوكو لن حرف مد اسمي مؤنثي حرف سنأوكو حرف مد سيكتي مثلا جمعي دولنا وزن صحائف مثال كتي صحاب sahab ismi ne mubali akwai sin da ha'u da alif da ba harufa ka gani shi sahab sai ka ce saha'i kuma mu'annasi ne a larabci haka sahifa sahifa sai ka ce saha'i sannan idan aka ce ajus ma'ajai kowane rubayi ne mu'annasi sai kuma mafa'il ya tsaribu fi kulli rubayin mabdu'in bi mimin zaida duk wani ruba'i din da ya fara da mimun za'ida muzakkaran kana aw mu'annatan muzakkari ne ko mu'annasi mislu mafatih mafsad jayyin mafsad haka manzil za ka ce manazi manazi haka masjid sai ka ce mafadi waɗannan su ne muhimman muhimman auzari da zaman tafiya amma a littafin wa a sarfin wari juz'i na uku insha Allah muka fi karantawa mun kokari mun ga mun kusa ƙarasa bayani akan zaman tafiya da kuma hanyoyi mai sauƙi da mai koyo zai iya koya saboda yana ɗaya daga cikin abin da yake bawa mai koyon larabci wahala kamar jami'in tafiya jami'in tafiya shi ne wani aka ce masa menene jami'in idiriya ba a barik ba ta yace bawari idiriya buta idiriya jami'in sa a barik shi ne wanda ya zo a cikin kani ba a barik ke bawari saboda haka a jam'in tafsir za ka kama mutum jiyawa saboda rashin haddace dawabi sai kar ku manta duk lokacin da kuka zo jam'i na tafsir waɗannan dawabi din da muka faɗa dole su mai da hankali dabi din ismi shine zai baka jam'in su jam'i tafsir kaga wani ku an ce sahihul lali wani an an ce mutallul lali wani ku an ce sifa lil muzakkar wani ku an ce wasfu lil muannas wani ku an ce akil wani ku an ce ghairu akil waɗannan duk sai ka lura da su wani ku za ce fa'al wani ku za ce fi'il wazanin kenan ismi ala wazni fa'al ismi ala wazni fi'il wasu ismi ala wazni fu duk waɗannan su za ka lura ka haddace tukunan ka san jam'in ismi amma idan babu waɗannan da wajibin da zai ka iya ko ka koyi jam'in tasiri ba annakiratu wal ma'arifa nakira da ma'arifa wannan karatu mun riga ya mun yi shi ana abu sabo guda ɗaya ya ƙara kawai aqsamul ma'arif zaka ce awazibul asmarat shajaratun fala'a na jinin ji'ibun da shajaratun da najim wanda kowanne ba ma'arifa bane sunan da idan aka ambata yana daukan kowa na kira ake kiran sa kenan ji'ibun wani tura shajaratun wata bishiya najimun wani tauraro ba a san shi ba kuma idan ka ce anta dariri ma'arifa ne khalid alami ma'arifa ne hadihi ismul ishara ma'arifa ne ma ismul mawsul ma narjuhu qarib ma'arifa ne المريض اسمي ال معرفة ني باب الدار اسمي الأكل إضافة تزوى معرفة معرفة ني يا رجل نكرة المنادى مقصودة اسمها معرفة ني أنت كريم خالد شجاع هذه وردة ما نرجوه قريب المريض متألم باب الدار جليل يا رجل استقيم أنت دليل خالد علني هذه اسم الإشارة ما اسم الموصول المريض اسم ال babu jari isim din da na kiran da aka yi sa zuwa ma'arifa ya rajulu na kira mafsula a munada waɗannan su ne kawai ma'arifa duk sunan da bai shigo nan ba sunansa na kira an na kira tu ismin ya dullu ala shay'in ghairi mu'ayyan aka ce na kira sunan da yake nuna abin da ba ayyanan ne ba al ma'rifatu ism ya dullu ala shay'in bi ayyihi ma'rifa kuma suna ne da yake nuna wani abu ayyanan ne misali na ce an ta kai to da kai ɗin kai ɗin da kai ake ba huwa ba anta ba huwa ba haka idan na ce huwa huwa ba anta ba duk sunan da kaga an ce ma'arifa to an san da wa ake daga cikin waɗannan nau'o'i guda bakwai al-ma'arifu sab'un wa hiya ad-damir wal alam wa ismul ishara wa ismul mawsul wal muhalla bi al wal mudaf ila ma'rifa wal mu'arrafu والمؤرف بالنداء في نجارة وسبق لنا ابن مالي عالفية سا ذاتي دا يكاو يتي وغيره معرفة فهو ذي وهند وبن والغلال والجنة تك يا كاو تشيدا وغيره معرفة فهو ذي وهند وبن هو هند وبن وابن والغلال والجنة na bakwai din nan a nan a littafin su a tafsir wani littafin ibn mali na nahu a tafsir shi ne ya kara wannan a tafsir littafin tafsir a shi ne aka sauka ka nahu shi yasa ya kira da suna a tafsir kun san nahu din kafin zamanin ibn mali ya ne shi yasa yanzu na ɗauko littafin alkitab alkitab na shi da wani littafin ne na nahu na ɗauka na baka babi na fayi za ka gane kawai saboda usulubin da aka bi da ibaratin masu wahala ne kitabu fi ba wai fa a yanzu na an buga shi majallaje guda su ban taba fito muku da shi ba kitabu fi ba wai majallaje guda su shawahidi da yake ciki sama da dubu ne kusan dubu biyu shawahidi dan nasa in ya kawo ma da arabci shi ya kawo ma dalilin su shahi shi na ji wani balarabe duka amintacce ya yi inshari ya rera min waka bai yadda malaman hadisi suke rawaito hadisi a gun sifat a gun abdul a gun adalai da su fi bawai ba sa rawaito arabiya iradi sai a gun adali shi yasa za ka ga a ciki yana addada wasu yana sa'ifanta wasu kamar da malaman hadisi wajen riwaya suke sai ci akbarani akbari ko an shadani bi rajulun wa huwa ghayru ma'ruf ko yace wa huwa da'if ko abin da yayi kama da wannan ko an shadani bi rajulun thiqatu ko an shadani bi rajulun a'arifuhu sai kawo baiti kuma wannan yana da kyau abin da yasa larabci din qur'ani in ba rawaito larabci a gun fiqa yadda ake rawaito hadisi ba to qur'ani za a lalace ta inda ba a sani ana ana ganin cewa ai larabci aka fata abu ne sun fito fata wannan larabcin zai shigo cikin qur'ani misalin da zan ba ku anan al-imam az-zamakhshari al-imam az-zamakhshari ya zo ya kirkiri ma'ana na harafi lal wanda babu wani malamin na hau ko na larabci da ya faɗi wannan ma'ana ɗin gabaninsa ya ce lan tusibu ta'aqida wa ta'adida lan harfin nafi ya ce tana ba da ma'ana ta'adi har abada in ka ce lan adriba zaidan abinda kake nufi a gunsa har abada ba zan da kike sannan kuma da kace lan adriba ya fi ka ce la adriba daɗin ba ka karfafa maganan ba dan ɗin ka kasa nukat a na da suka zo suka yi na kalisa me ya dalilin sa kan wani me ya shahidin sa waye faɗa waye faɗa da ba sa to abin da yasa a nan da ya ce na lan tufidu ta'asida wa ta'adida to kin ka ɗauke shi abu ne mai sauƙi ka yarda da wannan to zai shigo ma cikin qur'ani Allah da ya ce qala lan tarani to sai ya ce ma Allah din ba zai yi a gaishe ba lan tarani saboda haka hadisan da suke nuna ganin Allah duk da yi daidai ko da hadisan suna cikin bukari ko da hadisan suna cikin bukari in ka ce ne dalili lan ya ce ka riga ya ka yarda da cewa lan din tufidu ta abida kaga daga arabiya ya cusa ma aqida sa sai rahimahullah na gane da saboda haka larabci ba abun wasa bane ya ci a rawaito shi a fika a jijjigi a tabbatar wannan wanda aka ji wannan larabcin irin su abunsa fika ne a littacce ne ire-iren wannan suna nan da yawa shi ne malamai suka mayar miki da raddi cewa lan la tufi bi sa'abi dan ba ka bada ma'ana na abada suka ce dalilin su a suratul baqara Allah yace walan yatamannahu abadan bima qaddama al-aydin a suratul juma'a yace wala yatamannahu abadan suka ce inda lantin تفيد التعبيد ليه وأسورة البقرة بغاتي أبدا سيدي سيدي ولن يتمنوه بما قدم الأيدي سودا لن كنت أن تفيد تعبيدا لنين فائدة كما أكاو أبدا أجبا يا زما حشو كينا كو تطويل حشو تطويل أبدا ما لم إلم ما أنا جيت فدا sannan a can da ya ce wala ya tamannaunahu abadan nan kuma walan ya tamannauhu abadan nan da da ba su da bambanci ba abin da zuwa ba wani bambanci da kanu bambancin su wajen nasaba ne lan nasiba ce la ba nasiba ba kuma me ya dalili jahi a qur'ani ne ko qur'ani akwai gyara akwai hashi a qur'ani akwai tatawiri babu to saboda haka ne ake rawaito arabiyya irin abin shika abin adali طائفة من أحكام الدمير الدمير المستتر وتوصل جسمه كل شيء كل شيء دميري نفرقو يتي دمير المستتر دمير المستتر تنن أقول علين دا أكي استثار دا جوازا أقول علين دا كما أكي استثار كجوازا مثالي أنا نكتي الطائر المغرد سكي مغرد وأقول دمير المستتر جوازا الفتاة آه تشرف بأخلاقها أتشرف دون أقول ضمير مستتر هي جوازا الزهرة تفتحت أتفتحت أقول ضمير مستتر هي جوازا إذا ذهب الشباب فهيهات هيهات أتي هيهات اسم في الماضي أقول ضمير مستتر جوازا إذا كنت النيل فائد الفائد اسم الفائل أتكنت أقول ضمير مستتر جوازا إن كنت الصبر محمود محمود أتكنت أقول ضمير مستتر جوازا في محل رفع نائب الفائل sannan idan kace al-kasru fasmun fasmun sifatu mushabbaha a cikin akwai dalil mutasarrif fi jawazin wadannan jawazin kenan kul kul al-haqqa kul akwai dalil mutasarrif wujuban anta a'rifu a'rifu akwai dalil mutasarrif wujuban ana hal tuhsin tuhsin akwai dalil mutasarrif fihi wujuban anta idan kace musibbu a fihi dalil mutasarrif fihi wujuban tagadiruhu naham idan kace wai اسم فيل مضارع كنان أقول دمير متصل فيه وجوبا أنا أتي ثنائي أقول دمير متصل فيه وجوبا أنت أشكي سائل أقول دمير متصل فيه وجوبا أنت أشكي المشاهدة أصدق دليل أصدق أقول دمير متصل فيه وجوبا أشكي إن كت أثمرت الأشجار ما أدى النخل أدا أقول دمير متصل فيه وجوبا أشكي إذا كت ما أجمل الربيع أجمل أقول دليل المستثل فيه وجوبا أشكي نئم للآملين جزاء نئم أقول دليل المستثل فيه وجوبا أشكي أبن لا يكن في أولا من جمهوري دم التشكي الطائر يغرد الفتاة تشرف بأخلاقها الزهرة تفتحت إذا ذهب الشباب فهيهات النيل فائض الصبر محمود القصر فخم القصر فخم waɗannan kowanne yugarridu tashruku tafattahat hayhata fa'idun mahamudun faqmun akwai dalilin tasashi oye wannan dalilin ja'izi ne abin da ake nufi da ja'izi ko jawazan ba dole bane in kana da zaka fito da shi misali in ka ci at-ta'iru yugharridu in ka ga dama zaka ci at-ta'iru yugharridu kuwa ka fito da damirin kace alfatatu tashrufu in kaso zaka ce alfatatu tashrufu hiya bi aqlaqiha wanda shine jawazin ko ka fada ko ka boye amma in kace qulil haqqa qul dole ne ka cire an an tadin in kace a'ariful wajiba a'arifu ana ana din dole ka cire shi in kace hal tuhsinu tuhsinu hal tuhsinu anta sibahata anta dole ka cire shi in ka ce muhibbul watana muhibbu nahanu nahanu za ta cire shi ka ce wai manansa a ta'ajjab ismu fil mudari ne akwai dalili wujudan a ciki wai ka annal ka annal ka annal muhmila la la yudriku al aqiba nana ina mamaki kaman wanda ya bar abu ba zai iya tarar da karshen sa ba kai ne ka fara yin abu ne ka bari kamar ba za ka iya karasa shi ba wai din mana ina mamaki ismu fi'il ne na mudari shi ne wanda yazo wai ka anna Allah da wai ka annahu shi ne hakan kace sana'il jamila sana'i din ismu fi'il amri ne kaman ka ce isna isna'il jamila ne mun karanta a baya in wazani yazo ala wazni fa'al yana wakilcin fi'il amri ana ce ismu fi'il amri in kace sayan sayan nazari wanda yana wakiltar shi al'amri ma'ana is'a is'a to shi ma akwai dalilin mustaqil anta a shi kowanne daga cikin su bakwai din nan wujuban ne su waɗannan da ya ware su su hudu su ma wujuban ne abin da yasa ya ware su hukuncin su ya bambanta da su waɗannan su bakwai saboda su waɗannan su bakwai aka ce wujuban ne wazi ya fito ومن دليل الرفع ما يستف... ما يستشر تفعل وافر نفس يستشر سولة والعيب المالي هذا في الحجر دولة من سوفين سولة نفرفر sannan uku na ƙarshen su ma suna shiga cikin kudin ne saboda na biyar din wai din abin na ismu fil mudari ne to kenan fil mudari da ma ana cire dalilin mustatir a ana a ciki a arifu wannan ma sai aka cire sana'i ismu fil amri ne ana cirewa a kul fil amri sayan yana wakiltar fil amri dama ana cirewa a fil amri kenan su bakon nan asalin su su ne wanda ibnu malik ya fada wa min damirin raf'i ma yastatiru yana nufin wujuban kaf'al wasiq naktabit istashkuru in ka ce if'al fi'il amri ka cire anta wasiq fi'il mudari ne hamza ka cire ana naktabit fi'il mudari ne nunu ka cire na hannu istashkuru fi'il mudari ne ta ka cire anta wannan wujuban kenan amma su waɗannan damirai ne asalinsu duk inda ka gan su mustafir ne da waza sai anan suka saba wa ka'ida anan din suka zamanto mustafir ne wujuban raga sun zamanto sun cancanci a ware su kenan ka duba misali na farkon sai al-mushahadatu asdaqu dalilu asdaqu lil ismu fi'l ismu taqdir ne wanda muka karanta to asdaqu dalilin da yake ciki din huwa ne kaga dalili huwa haƙƙin sai zamanto mustafir ne da waza amma a nan ɗin wujudan ne saboda gari ne saboda ya fito a cikin ismu tafsir ne haka idan ka je asmarati asmarati al-atjaru kace ma adan nakla ada din damirin da yake muttasil a ciki kuwa ne shi ma damirin kuwa asali ya zama to muttasil ne da wazan amma a nan hum wujudan ne sai aka ware shi nan ka ce ma ajmalar rabi'a ajmala din akwai dalilin take zuwa shi ma haƙƙin sai zaman to da wazin amma anan da ke a ta'ajjubi ne wujuban ne anan in ka ce ni'ma lil amilina jaza'an ni'ma kamar da muka karanta a baya ni'ma fi'ili ne madi jami'i to fi'ilul madi asali damiri zai zamo mutasiri ne jawazan amma a ni'ma din musibar ne a takaice a waɗannan misalai guda uku asdaku ada ajmal na ta'ajjubi da ni'ima kowanne akwai kuwa kowannen ɓoye shirin wajibi ne saɓanin kowanne da muka saba daga baya alkawa'id الدليل المستشير جوازا هو الذي يصح أن يقل محله الاسم الظاهر. يجي دليل المستشير جوازا إني وندا يا إن كنت a saukar da ismi zahiri a gunsa za ya cire dalilin a sa ismi zahiri a gun ya zauna ja'izi misali dan kace at-ta'iru yugharridu yugharridu na akwai dalilin mustatir kuwa a ciki za ka iya cewa yugharridu ta'ir yugharridu ta'iru a gun dalilin ka sa ismi zahiri a ciki haka sauran wa yulhadu fi fi'il al-gha'ibi wal gha'iba yace ana ganin sa mana a ɓoye haka ce lahazi gani a sace kenan ana ganin sa a ɓoye a fi'ili na ba'id da fi'ili na ba'iba da ismul fi'il madi kama haihata da ismul fa'il da ismul maf'ul da sifa mushabbaha da sifa mushabbaha bi ismul fa'il fi'il ghaib fi'il yugharribu da ya fada fi'il ghaiba